الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
نعم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مولسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تتبتا ga Allah tabaraka wa ta'ala ira da aminci ya ƙara tabbata ga farin zaka da Annabi Muhammad dan Abdullahi alaihi salatu wassalam muna ba Allah madaukakin sarki godiya wanda ya niyantar da mu irin wannan lokaci mai tsada mai albarka wanda na daga cikin lokuta mafi mahimmanci a rayuwar al'ummar musulmi su samu kansu a irin wannan lokaci na watan ramadan muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya samu cikin bayan da suke samun gamdakatar da dukkan alherin da ke cikin watan allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu ya samu cikin bayansa da yake yantawa a wannan wata ya kuma karbi ayyukanmu na ibada allah muna roƙonka ka yi mana gamdakatar da samun riskal dukkan alherin da ke cikin wannan wata insha Allah jiya dai a cikin darasin namu muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka tsaya a aya ta 124 insha Allah mun yi niyyar shiga aya ta 25 kuma lokaci yayi halin shi kenan yau zamu dai koma kan aya ta 125 insha Allah mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma abinda dai muke faɗi kullum shine yan uwa ana irin wannan karatu ne domin neman yardar ubangiji tabaraka wata'ala da kuma sanya lokutan na masu zamanto masu tsada masu muhimmanci kuma duk lokacin da muka zo muna kokarin mu fahimci a cikin abin da muke karantawa me za mu iya samu na aiki da shiryuwa a cikin rayuwarmu da muke kai ba kawai mu karanta labarin mu ci gaba da kisal da muka ji shi gidan mu ci gaba da abubuwan da muka saba ba a kowata kissa ko labari ko umarni da hari na alkur'ani mai girma to akwai abin da za ka iya ɗauka a karan kanka kai ko da labarin waɗansu ne aka bada a baya saboda shi yasa ma kenan ba wai karatu da na murka ɗaukowa maganganu masu yawa na malamai ba so muke cikin abin da muka karanta kin mumi muka ɗauka a ciki mun ji dai jiya Allah maɗaukakin sarki cikin kisa da muka karanta ya jarabi bawa daga cikin bayinsa annabi ibrahim khalilur rahman alaihi salatu wassalam kuma malamai sun ba da fassara daban-daban imma jarabawa ta fuskar waɗansu ayyukan da ya yi su suka mazama matsayin ibada a yanzu ma ana yin ibada da su ko kuma wasu irin jarabawa kala daban-daban da ya ci karo da su a cikin rayuwa ta fuskar da'awa da Allah madaukakin sarki ya turo shi ya yi akan tauhidi wannan dukkansu Allah madaukakin sarki bai sanya wannan labarin haka don mu ji shi kawai ya wuce ba irin tatsin da ya gizo ta zo ta wuce a a cikin wani irin darasi ka samu a cikin rayuwarka Allah ya datar da mu to shine kenan zamu tashi aya ta gaba yau sai Allah madaukakin sarki yace na'am wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'i الطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود a cikin karatun da muka yi jiya mun ji inda annabi ibrahim alaihi salam ya zo da iyalinsa shine matarsa hajara da kuma ɗansa isma'il yana yaro ƙarami yana shan nono wannan tafiya ce wanda ya ta tare da rakiyar mala'ika jibril an ce Allah ya umarni shi da ya hijira ya je gurin amma bai san ina ne ba saboda aka suka ci gaba da tafiya in sun zo sun tara wata alƙarya sai ce ya jibril dan sai ce a mu ci gaba ne sai da aka zo daidai wannan gurin na haram ko kuma ka'aba sai mala'ika jibril ya nuna masa cewa to nan ne shi da bawwa ana li ibrahim
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أيوة ألوكتن دا الله يا ساب أكا نوناوا كو أكا بينا مشي كو أكا سندسي wannan gurin na ɗakin kenan a nan ne zai ajiye su yanzu sun zo gurin ya kuma ajiye iyalin nashi har ma ya tafi ya bar su mun ji a lokacin da ya ajiye su ya sa gaba ya tafi ya bar musu ɗan ruwa a cikin ya ke cewa salka da wani ɗan abin da ba a rasa ba na abinci ga ta kuma tana shayarwa ya kuma sa gaba ya tafi ta tambaye shi shin a nan za ka bar inda babu abinci ba jama'a ba komai ya kyale ta hasa uku ta ce kuma ko allah ne ya umarci ka haka ya ce mata na'am shi kenan ta ce to idan in har allah ne ya ce ka haka lalle allah ba zai tozartar da mu ba a nan gudun abin da za ka lura duk abin da Allah ya zaɓa maka shi ne alheri Allah ba zai tozartar da mu ba inda har shi ne ya umarce ka da haka ya tozartar da su bai tozartar da su ba domin a lokacin da abincin ya ƙare ruwan ya ƙare lokacin fita shi kuma haikan neman ya za a yi kaga wannan neman kaka za a yi ma shi ke nuna maka a cikin musulunci babu zaman kashe wando tashi za ka yi take kai kawo ta ga ko ta samu mutumin da za ta yi magana da shi wanda za a samun agaji don shi dai mai gidan ya tafi tsawon lokaci allah maɗaukakin sarki ya ba ta dama ta je dutsen safa ta hau ta hanga ba kowa ta yi tafiya zuwa marwa nan ma ta hau dutsen ba kowa ta sake zauwa ta yi kai kawo haso nawa haso bakwai wanda a yanzu yana daga cikin sharɗin ayyukan ibadar da muke na aikin umara ko haji bayan ka gama tsawafi sai ka je ka yi safa da marwa inna safa wal marwa ta min sha'irullah to yanzu Allah madaukakin sarki ya sanya a lokacin da Annabi Ibrahim ya tafi kafin ya dawo an ce an samu tsawon shekaru har ta kai dan ya girma a lokacin da ta samu kanta cikin rashin ta kai kawo an ce wani mala'ika ya zo buga fukafukin shi sai ruwa ya bubbugo a daidai inda yaron na take kwance waɗansu malamai ke cewa yaron ma yana halba kawa irin wani yaron yana kuka kuka an yi kuka ya yake yi zai ta halba kawa yana inya inya ko saboda babu nono ita tana jin ishirwa da yunwa shi ma haka wannan ya tada mata hankali take kai kawo ta ji kukan yayawa ta zo ya take daidai gurin ruwa ne ya bullo a nan gudun an ce saboda kasan mai bukata ruwan na bullawa ita ma tana ɗan turawa da hannunta tana kwaso shi manzo Allah yake cewa Allah ya wa ummu Isma'il albarka da a ce bata taro wannan ruwan da wannan ruwan na Zamzam ya ci gaba da gudana yana gudu ko ina taro shi da tai shi yasa ya tsaya a guri guda haka ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin sai gashi ruwa kuma mun yi bayanin cewa shi ruwan Zamzam ba ɗaya ke da sauran ruwa ba hatta bincike na duniya na yau ya sa an bincika an ga duk ruwan da ka ɗauke shi ka sanya shi a cikin ruwan Zamzam sai ya zama Zamzam amma idan ka ɗauki kowane irin ruwa ne ka kai zanzan kasa shi wannan zanzakin ba zai zama wancan ruwa ba wannan binciken zamani ya tabbatar da wannan hisa tura sun yi da za su sace shi ta ƙarƙashin kasa abin ya gagare su ya gagare su shi sa ana iyayen mu kenan a da yanzu ka jama'a suka zo sai a zo da wani katon tulu ko randa a ajiye shi a kan ruwan zanzan a nan a sa ruwa ko sai a ƙara ruwan zanzan a ciki in ka zo sanda zuwa sai ka sha kaga hikimar in ka zuba ruwan zanzan a cikin ruwa ruwan ya zama zanzan wannan binciken akwai wani baturin da ya je laboratory wannan binciken duk lokacin da ka ɗauki ruwa ka ka zanzan ka zuba a cikin ruwan ya zama zanzan amma shi zanzan babu ruwan duniya da za ka ɗauke shi ka sa shi kuma ya bi shi zama shi kuma duk duniya babu shi sai a nan gudun za ka ta ci gaba da shan ruwanta idan tana so ta ci abinci in ta sha shi matsayin abinci ne in ta so ta sha abinci matsayin abin sha ne in tana so ta sha ruwa kuma kana fa to tana nan gurin guri ne damar na hanyar fatake za a ce ko kuma matafiya to waɗansu matafiya sun zo sun yada zango su ma suna cikin matsalar ruwa sai sai ga wasu irin nau'in tsuntsayen da ba a samun irin wannan tsuntsayen sai inda ruwa kuma tsuntsayen suna kai kawo shi kuma wannan gurin daidai setin ka bakin a kullum akwai tsuntsaye da za a ga su suna shawagi suna kewaye gurin suna tsawafi to sai wayannan mutanen suka gano irin wayancan tsuntsaye in ka gansu a guri akwai ruwa muka sanin da muka yi a tarihin wannan gurin shekara da shekaru muna wuce ba ruwa ya suka samu daga cikin kuyangunsu suka tura suka ce kuje ku leƙa mana inda tsuntsayen ke shawagi anya ba ruwa suna zuwa su suka je suka tara ummu isma'il da ɗanta isma'il su kaɗai a gurin suna nan su gida ne birnin kenan kuma su kaɗai dan Allah mace da jariri a tsakar jeji kai in ba jarabawar Allah ba ai ka sanar ba karamar mutuna mace ba shi sa matsayin ka mai imani ka shirya kullum za a jarabe ka mumini bai ya gushewa cikin jarabawa a karan kanshi da iyalan shi da addinin shi da rayuwar shi da komi da komi hatta ya kunu mun tahu ila janna har sai ya kai jarabawa tabbar shi ba zunubi ko kaɗan a jikin shi sai ya samu shiga aljanna Allah samu dace da wannan to lokacin suka je suka bawa masu gidansa ce ai a gurin wallahi mun tabda ruwa wani irin ruwa ne mai kyan gaske har mun sha kuma akwai wata baiwar Allah da ɗanta a gurin to sai suka zo suka ce to baiwar Allah muna so mu ɗan yada zango nan kusa da kuma mu ɗan yi ƴan kwanakai ka san rayuwa ta da kawai mutane suna wani guri masu kaunar su zo wani guri kuna cikin kai kawo ma wani guri ya birge ku sai ku yada zango nan da gida sai a kama noma da kiwo kawai can tsohon gida ya zama tarihi muna so mu ɗan yi makautaka da ke mu ma mu ɗan yada zango a nan mu ɗan yi gari ta ce eh ba laifi amma dai ba ku da haƙi a kan wannan ruwan suka ce mun yarda me take nufi da basu da haƙi kasu zo su gane su ce nasu ne amma akan shari'ar almuslimuna ala shurudihim in sun karɓi sharaɗin kenan ruwa in take da iko akan shi in ta ce ba za a ɗauka ba sai kowane bokiti an bada ɗan kwandala aka ga dole a bada ko aka yi ta samu ɗan abin sayan ce wani to da kaɗan kaɗan mutane suna zauwa suna zauwa hal aka taru a gurin mai gidan bai dawo ba har yanzu wannan ɗanta isma'il shi yaren da yake da shi ba yaren larabci ba ne na uban shi da uwar shi amma da yake waɗannan masu fatake ko 'yan tafiya sun yada zango da matansu da iyalansu duk larabawa da kuma suna yaren larabci da wani yare da tashi sai ya tashi da irin wani yare na larabci ƙwararren yare kuma fusa yanzu hal allah maɗaukakin sarki ya sa ya kai aure sai uwar ta aurar da shi ga ɗaya daga cikin 'ya'yan waɗanda makwabta nasu to shi ne a nan allah maɗaukakin sarki har ya karɓi rayuwarta oban bai dawo ba a wata ruwa da waɗansu malamai suka ce cikin tarihi a lokacin da ya dawo sai dirra ga inda ya bar ɗansa da mahaifiyar daga alamu dai gidan mutum ɗaya ne yanzu kuma gidanci da ya sallama ba da tijuwa Allah ya sanar da shi a matsayin shi na annabin Allah matar taka uwar Isma'il ta rasu shi Isma'il yanzu har magidanci ne da matarsa a nan sai ya sallama matar ta huto ya tambaya ina mai gidan ta ce ya ta yi neman wani abinci to kaka rayuwar ku take a wani gwamnati ta haba ai muna cikin matsala wallahi tsadar rayuwa ba daɗi ga problem ga wane ne duk ta takawa abubuwa marasa daɗi ba ne mai daɗi a ciki ce to shi kenan idan ya zo ki ce wani dattijo ya zo yana gaida shi amma ki ce ya ɗan sake ƙofar ɗakin nan nashi ismail alayhi salam da ya dawo yake jin alamun kamar wani abu ya faru a gidan ta ce ba wanda ya zo akwai wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza to mi ya umarne mi wata wasiya yi ce to ya tambaye ni dai ya muke ciki ni ko wallahi na ce mai muna cikin matsala ba daɗi rayuwar wallahi gaba dai matsala to me yace miki ya ce dai in dan ka gyara kofar ɗakinka ya ce to wannan babana ne da ya ce kuma in gyara kofar ɗakin nan nawa ai ya ce in suke ki ne za ka ilhaɗi a ahalik ki tsaye gidanku ta su kugo baban ya ba da umarni kai yanzu da amarya ki mai gida baban ke ce ka saki ai ka gane ya saki ai shawara ko kaga shi ko shawara bai ba bai shawara ba bai shawara ba kawai sakin ta kuma je sake auren wata daga cikin su wa'annan dai makwabtan nasu sai ya dace da kuma da imratu saliha qanitatun ta'ibatun abidatun mutum ne ya kirki bayan waɗansu shekaru kuma sai yake dawowa da ya dawo sai ya tarda wannan mai gidan da an dace da hallau dai bashi nan ya kuma sallama wata amarya sabuwa dau ba wata bata fito mai ladabi da biyayya tana mashi marhaba da sanar da zuwa cikin ladabi ba irin waccan ba mai hayaniya yanzu ina mai gidan ce ya ta yi neman wani abinci to kaka rayuwa ta ce alhamdulillah ai mu wallahi muna cikin jin daɗi da godiyar Allah ta yabi Allah sosai yaban da ya cancanta da Allah kuma Allah ya muna ni'ima muna cikin jin daɗi to me kuke ce ana ta ce ai nama muke ci anan wallahi dan jin daɗi abincin mu ma nama ne da me kuwa ce da ruwa ya ce to Allah ya muku albarka a cikin namanku da ruwanku wannan addu'a ce ta bibi maka har yanzu ba dai nama ba wallahi in ka sai gaza ba na kaji kake so sai ya ishe ka na raguna kake so sai ya ishe ka na shanu kake so duk wanda ya ji maka ba zai ci yayi wa nama ba ko shi waye barantana ruwa abin mamaki kuma ruwan gurin baya shayuwa in ba zanzan ba amma duk da haka Allah ya yi albarkar da waɗansu za su sanya dukiyarsu su je wani guri mai nisa su yi foraj su rika ɗaukowa sitar sitar ga mutum an ce mutum ɗaya yana da sitar ɗari tana ɗauko ruwa na fi su billah yana raba mutane za a zo a yi ta zuba muku ruwan ne kawai kuna amfani da shi shi yasa Allah ya sanya albarkar annabawa a wannan gurin ta ɓangare daban-daban Allah ya azurta su da wannan to yanzu wannan shine zan washe ta karo na biyu wanda ya ce idan mai gidan ya zo ki gaida shi ki ce ina sallama mashi kuma wannan kofar ɗakin nan tashi ya rike ta da kyau da ya zo ya ce babu wani mako da ai baba wani dattijo ne baba ya zo wallahi dattijo ne mutumin kirki da ya zo ma ya gaida mu kuma har ya tambaye ki nace kayi bulaguro ta yabi uban kuma a gaban sa kalima ta kirki wata ta ce kawai wani tsoho ne yanzu yanzu me ya baki wasiya to wallahi wasiyar da yayi ya ce dai kai rike dakin nan ka gyara kofar dakin nan ka kankan ka rike ta sosai te wannan ai baba na ne yayi umarni da rike kike nan kada suke ki aga ta tsallaka rija da baibai ko ta tsallaka shi sa ake so manufar ki ta zama to mai kyau ce ka rika wa Allah godiya la in shakartu la azidanakum la ikabatu fa inna azabi la shadid to a lokacin bai sake zawa ba sai karo da uku wanda shi kuma zamu ji a cikin karatu yana zawa sai ya ce mishi Allah ya mini umarni mu ɗaukaka wannan ginin wannan gurin ma'ana mu tallaba wannan gurin mu ɗaukaka gini ya yi sama gurin da mala'ika ya nuna mashi ginin a lokacin da ya ajiye su sai yanzu ne lokacin kwantarar ta yi yanzu ya zama shi ne babban metri mason shi kuma ismail ya zama shi ne wa shi ne labar wanda zai ka ɗaukowa duwatsu da siminti ana dan dorawa ko halaka dora dakin to sai mu ci gaba da karatu to Allah yake cewa wanda Allah bai ta masabatan linnas ku tuna lokacin da muka sanya shi wannan dakin ko wannan gurin ya zamanto masabatan linnas ma ba na masabatan linnas wani guri ne wanda yake gurin taruwar mutane domin yin ibada idan ka je gurin za ka ga mutane kala-kala ka ga mai tsawo ka ga gajere ka ga mai kyau ka ga mai muni ka gama da mutumin kirki ka gama har ma aljanu ba a nan gurin ana kare da su ya da baka san aljanu ba ne gurin taruwa ne ga mutane don yin aikin umra ko don yin aikin haji don yin tsawafi ko don yin saffa da marwa Allah ya sanya wannan gurin masabatan linnas waɗansu malamai suka ce a Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan guri ne gurin mutane su je su su dawo gurin kai kawo ga mutane wani a shekara sai ya je so kaza wani so ɗaya zai taɓa zuwa a rayuwar shi wani bai ma samu zuwan ba dare da rana kai kana shigowa harbi wani na fita ba yadda za in ba lokacin da annobar zamanin ta zuba corona shi ma ba zo mu ne ba hanawa aka yi ko to inda ba hana ba baya yiwuwa ne haram ka gan shi ba kowa lokacin da kake ganin zafin rana sai ga wani kawai ya zo yana dawafin shi lokacin da kake ganin dare ne kai barci zaka yi lokacin wani yake durowa wani na shiga hak wannan fita haka a rayuwar duniya kowane lokaci haka yake ɗaya daga cikin magabata yace da za a samu wani lokacin da an fasa dawafi a Ka'aba da sama za ta gamu da ƙasa ashe masu corona suka zanyo mana bala'i ko a sun kuzo yi mana bala'i tun da an hana tawafi a lokacin duk da ba hanawa kai kanka garba illa dai wani tsari da aka sa na rishin haduwa da nesanta da allah da ya so wake to allah maɗaukakin sarki ce ya sanya guri ne na haduwa ga mutane ta fuskar ibada wa amnan kuma guri ne wanda yake amintaccen guri kamar da allah da kai sai ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ce gurin ya amuntu haka allah maɗaukakin sarki ya ce sannan sai ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla sai na umar Allah ya kara masa yarda yake cewa ya yi mawafaka da ubangijinsa ko Allah ya wafaka masa abubuwa guda uku a cikin rayuwa daga cikinsu akwai makamin ibrahim wanda umar da ya ce ya rasulla me zai hana nan gurin makamin ibrahim kin nan a ɗauke shi gurin yin sallah ko da raka abi ne sai Allah ya sauko da wata ka zuwa makamin ibrahima musalla ku riki gurin nan na makamin ibrahim gurin yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya tsakanin wannan makamin ibrahim da Ka'aba a gaban shi ya sallah raka'a biyu wanda duk lokacin da kaje kai dawafi in ga gama dawafin ka zaka tsaya kai sallah raka'a biyu a gurin Allah babu iko zuwa wannan gurin a kowane lokaci sai Allah madaukakin sarki yace wahidna ila ibrahim wa isma'il sai muka yi umarni wannan ahidna wato umarni ne daga Allah amarahum Allahu an yataharahu min al'adha wan najas Allah yace wa ahidna mun yi umarni ila ibrahim zuwa ga annabin Allah ibrahim kallil rahman wa isma'il da kuma dan shi isma'il an tahira baitiya lit ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud su tsarkake wannan ɗaki na ka'aba su tsarkake shi daga kowane irin datti da kowane irin najasa da kowace irin shirka da kowane irin al'ada da gargajiya ya zama guri ne tsabtatacce ba abin da ake sai bautar Allah shi yasa kaga alhamdulillah Allah saka shugabannin kasar Saudiya da alkhairi da ka zo kana so kai wani abu wanda ba addini bai shi ga an ce a igaba baka da dama kowa gije na gudun ahlus sunna ne a dole wallahi bidan aka dole ka tattara ka zo da ka gida ka je na gudun kashin mu da kyalle ka fara la ilaha illallah aka isa an tsarkake shi wallahi haka Allah ya umarni a tsarkake gurin da kowace bid'a da kowace shirka da bautar kowane irin gumki a gurin duk wanda ya je na gurin ya zamanto ba wanda yake bautawa sai Allah kadai musamman a yanzu a ƙarƙashin koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni na allah zuwa ga annabin allah ibrahim da isma'il alaihim wassalam allah maɗaukakin sarki ce ku tsarkake shi domin yin tsawafi da akifin yin itikafi a gurin waɗansu daga cikin malamai suka ce mazauna gurin su ne al'akifun sawa'un nil'akifu fihi walbad shi wannan gurin daidai da daidai kowa da kowa yake mazaunin gurin da wanda zan wayi ba wani wanda yake da inci a wannan gurin sama da wani in ka shigo gidanku ka shigo wa man dakhalahu kana amina ba wani da ce ma ne dan maka ne na yi ka daraja a gindin ka ba wallahi ƙarya yake yi sawa'un al-akif fi wal bad daidai ɗaya ne da dukkan wanda ya zo daga afirka ko daga asiya ko daga china kana ganin shi shinuwa kai kana balarabe ko kana ganin shi bakin wata kai balarabe da kai da shi matsayin ku ɗaya a wannan gurin shi yasa ba mutanen da na kasar makka idan lokacin aikin hajji yayi sai su bar gidajen gaba daya nasu su koma can daji su yi khaima baki sun zo kuma sai su shiga a da babu biyan otal mana amma yanzu in kaje ai kasar sai ka lalaba a jihunka ko tun kan kaje ma sai ka zama kudin hoto saboda al'amari ya canza idan an ce haka ai za a yi fagai da yawa da haka ne saboda sanin sawa'ul akibu fihi wal bad gidanka da ɗakin matanka da ɗakin yaranka da turakarka da komi da komi zaka fita ka je can ƙauyen ku ko can daji ka buga kaima ba za ka dawo ba sai masu aikin hajji sun kare aiki sun kwashe za su za sun tayi kawai ka zo ka samu ɗaki sai ka kama zama har gama aikin kar hajji in kana da matanka ga ɗakin ku can kai ma ga naka nan to har yanzu wannan bai abin nan ba ɗaya ne da wanda ke gurin al'akifin mazauna gurin da wanda suke zauwa suke yi kowa yana da yanci cikakke a wannan gurin kuma wallahi wayannan shugabannin suna kamantawa Allah ya saka musu da alheri amma da haka zaga ana fito da waɗansu abubuwa wanda ku musulmi za ku kyamace su ko na ga sati biyu da ya wuce na ga wani bidiyo yana yawo wai an ce a garin maka an hana a yi tarahuhi an hana a yi kiran sallar lasifika an hana waye wallahi karya ce kawai abinda suke so irin waɗannan makiya ne yan bidiya ne so suke ku kyamaci yan uwanku na ta gure wanda aki da ku guda saboda duk yadda shugabannin can suke abin da suke yi wallahi suna jin tsoron su taɓa wannan harbin suna jin tsoro sun san wannan gudun taɓa shi matsala ne Allah ba zai ba su wannan damar ba sai abin su da can Riyadh wani Jidda wani menene tsakanin su amma wannan gurin kowa in yazo ɗaya yake da kowa kowa in yazo ya san ɗaya yake da kowa ba sa garajen taba wannan gurin balle a ce an hana kaza duk ƙarya ƙarerake ne ake ta yi ya kamata mun ga irin wannan bidiyon mu da goge shi kalma aika dan wanda mutum so suka aiko mu kafin ma ba su amsa sai aika wani aboki na da yake aiki cikin harami yace wannan ai ƙarya ne babu ɗaya wanda yake gaskiya haka zaka samu lokacin ana jita jita kaman bara ne aka ce wai hal an kama sudus ko an ba shi kashi ko duk ƙarya ne wallahi sharri ne kawai suke tsarawa Allah ya kiyaye to da haka Allah ya yi umarni a tsarkake gurin da yin tsawafi da yin itikafi a ciki ko kuma mazauna gurin tsarkake me yasa aka ce a tsarkake gurin wallahi in ka sabi Allah a garin Makka zunubin shi ya fi ka sabi Allah a wajen Makka sau saba'in
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير kaga Allah nan ba ya ka hujja duk inda kai niyyar aikata aika aika an baka aikata ba baka da laifi amma banda nan gurin wa man yadfi bi ilhadin idan kai niyyar ta'addanci a nan gurin a garin Makka a cikin harami ko wani zalunci niyyar yi kai ba niyyar ce kai ba aikata kai ba to Allah madaukakin sarki ya alƙawarin sai ya dandana maka azaba shi yasa da ya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa iya zama a garin Makka tsoro suke ji an samu da dama wanda an yi kokarin su zo garin Makka su zauna suka ce wallahi ba sa iya ba suna tsoron dan kasa ba Allah a gurin saban Allah a cikin haram a garin Makka ɗaya da zaka yi ya hilinki 70 na zunubi da za a linka maka in kai shi a wani guri kamar yadda in ka zo kai sallah raka a daya to sai ka yi dubu ɗari a wani gurin za ta kai talada Allah kai mu wannan guri mai albarka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idh qala ibrahim wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير wannan addu'a waɗansu malamai sun ce yayi ta ne tun a lokacin da yayi zo gurin a matsayin hijira ya ajiye iyalinsa wasu malamai suka ce a sai bayan ya gama ɗakin Ka'aba kamar da zamu ji waɗansu addu'o'i lokacin da yake yin su ɗan shi Isma'il yana ce amin kamar yadda waɗansu addu'o'in yana yin su ne a lokacin da yake yin aikin har ɗaya daga cikin magabata ke cewa ka Allah ya ƙara wa annabi Ibrahim aminci ga ka kana wa Allah aiki a ɗakin shi amma kana roƙon shi ya karɓa Allah ne mishi umarni ya yi aikin kuma aikin na Allah da yake amma yana aikin yana fatan Allah ya sa aikin ya zama karɓaɓɓe ya kake aikin ka yanzu kai kai kana da garanti kamar an karɓa ko kana kawo da kana azumi kawa Allah kokari to su bayan Allah na gari lokacin da suke aiki zuciyarsu tana makarkata Allah dai yasa aikin nan ya zama karbabbe wa kana irin wani tunanin kai ko kuma kawai ba dai kai shi aikin da kake na ibada ba wa Allah da kake ba kanka ne man amila salihan fali nafsi idan kai aiki na gari dan kanka ne kamar yadda Allah da ya ce a bada Allah ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi in kai rawa kanka ne kawa dan wa ma an fakatu min shay'in fa huwa da ka bada shi Allah mai maka gurbin zai sai baka bada ba ya baka ka ba kanka rowa kenan abinda Allah zai baka ba irin abinda ka bada bane shi linkin ba linkin ne zai baka to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a lokacin da Annabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam yake adda Allah ya ce wa idh qala Ibrahim ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim yace ko yake fada cikin addu'o'in shi yace rabbi ya Allah ij'al hadhal baladan amina ka sanya wannan gari ya zamanto amintaccen gari Allah kuma Allah ya amincewa gurin warzuku ahlahu min as-samarat Allah ka arzata ma'abota wannan garin da 'ya'yan itatuwa na gama duk 'ya'yan itacen da ka san ana ci a more wallahi da ka je maka gashi nan ko'ina wallahi gashi nan ko'ina sai irin kala da kake so kuma a kowane lokaci ba yanda za a kana cikin garin maka a ce ga wani nau'in itace na 'ya'yan abincin da ɗan adam zai cike je a ce babu shi babu yadda baka san ina ki sai da shi kai ba ma sai ka saya ba jiya na baku labari ba wani lokacin abin da zaka saya shine wahala abin da za a baka ya fi sauki kuma ko mene ne abin da kake jin sai ka sa kuɗi mai yawa za ka saya sai ka je da kuɗin naka ka hudo ka ce a bada sai a ce a'a wani ya biya amma ɗauki ka tafi balle mutanen masu sabil mutum mai kuɗi za a kai shi ya je yana jiran sabil ya kwanza hudu kuɗin su su ya su ba su yi sabil a za ku rika kokowa da su ne Allah ya sauke Allah ya sauke amma akwai masu kokari yan nan ne amma a can gurin masu yaga suna kokari suna sakin dukiyarsu don bayan Allah su samu yaushe sa kai ma in kaje alaji kalkace dan kana da bukata kai kullun sabi dan guzur na kai ma rika dan dauka kana sai wani abu kai ma kana sabi insha eh mana tunda kai ma kana son abin da kowa yake so yanda ake linka ladan sallah haka ake linka ladan saraka da kyauta a gurin wannan yanda zunubi ake linka shi zunubi a garin maka daya irin shi idan kai a garin maka in a garin ku kai za a baka lada ɗaya to a nan zunubi saba'in lada ya kita zunubi saba'in za a rubuta ma to haka duk ayyukan alheri su ma lullunkawa ake kenan karka je ka zo kai ba baka yi aikin alheri ba kai ba ka rika ɗaukowa kana badawa karka zama kullum kai yadda sufula yadda uliya kai min yadda sufula walau ko da ɗan kaɗan ne za ka bada allah datar da mu to shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce ya roki allah ka sa garin ya zamanto amincacce ne Allah ya karba aka ce an karba warzuq alahu minas samarat ka arzata ma'abota zama a garin da 'ya'yan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir duk waɗanda suke imani da Allah da kuma ranar ƙarshe Allah ka arzata su Allah ka amince musu sai Allah madaukakin sarki yace ai mun arzata wanda ma bai yi imanin ba ma halitta ba kuma mu hana shi arzikin mu Allah ai mawadaci ne Allah gani ne kala wa man kafara Allah ya ce har ma wanda ya kafurta din in dai anan kace ko arnanci zaka yi wallahi zaka ji dadi talauci dai baka yi ba ba zaka ji yunwa ba kuma kana cikin aminci duk wanda ya shiga gurin ko arne ne ya amintu ya amintu sai dai in ziyarka ta yi yawa na mun ka labarin shekaran jiya cewa a lokacin da manzon Allah ya shigo Ka'aba ranar da aka rusa gumaka ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya shiga gidan abu sufiyar ya tsira wanda ya zo guri kaza ya tsira akwai waɗansu mutane tsiyarsu ta kai manzala ce duk inda aka gansu a kamo su a kashe su daga cikinsu akwai wanda ya je makalkale a jikin ka'aba aka bi manzala labari ya ce kamo shi kashe shi amma galibi in dai ba ya ka tabka da yawa ko an rene kai nan ka shiga to za a kyale ka abin farauta ma yin shiga nan gurin ba a kashe shi ta ana rikici ne wai wani arna ya ji wuta ta wuta sai ya je masallaci ya zauna a sahun gaba aka ce kai ware ne wanda ya ce mu ne kusu ya ce mu ne muke jiran direban sallah wani direban sallah yake jira bai ma salli ma ake cewa ba wuta ta yi wuta wani su ne suke jiran direban sallah to Allah madaukakin sarki yace qala faman kaf wa man kafara har ma wanda ya kafirta fa ummatuhu qalilan in dai ana yake to zamu jiyar da shi jin dadi bakin gurgudu da rayuwa sakamakon kafircin shi sun ma'abaruhu ila azabun na sai mu kora shi ko mu tunkuɗa shi mu shigar da shi zuwa ga azaba ta wuta Allah ya kare mu idan albakuwar mutum ta zama ta wuta ce Allah ya ce wa bisal masir wannan makoma ta yi muni Allah ya tsare sai Allah ya ce وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا Mm.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم shikenan a cikin labarin da muka bada darasin baya annabi Ibrahim yayi zawwa ta fari ya ajiye iyalansa mala'ika jibril ya zo ya nuna mashi gurin da zai ajiye su daidai gindin ɗakin ka'aba kusa da inda ruwan zanzam ke bullawa ya kuma tafi ya bar su ya zo zawwa ta biyu ya tar da matar da ɗan da ya bari matar ta rasu ɗan har ya zama to magidanci ya yi aure kuma ya auri mata banzar bazara ya mishi wasiya da ya sake ta ya saki ya zo zawwa ta biyu ko ko ta uku za a ce ta uku a gurin ya tsalla mijin wa ɗan shi ya sake amarya kun mutum ne ya kirki ya umarni da a zauna da ita a riƙe ta riƙe ƙanƙam yanzu sai zauwa ta hudu da ya zo lokacin Allah ya ba shi umarni ya yi wannan gini to lokacin da yake ginin yana zauwa sai ya ce wa Ismail a.s. zo ya kai ɗana ya ce kaga daidai nan gurin zuwa can gurin Allah ya mana umarnin mu ɗaukaka ginin to ashe shi ɗakin dama akwai shi sai dai kawai a rushe yake an ce ka daga wannan ginin ashe dama akwai shi ko idh yarfa ibrahim alqawaida min albayt lokacin da annabi ibrahim ya daga gimshiki ko ya daga fandason na daki kenan dakin dama yana nan shi dakin daga sama Allah ya sauko shi inna awwala baitin إن أول wudi'a lin-nas بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ubangiji ta ala ce للعالمين inna awwala baiti wudi'a lin-nas farkon daki na inda na yarda ayi mana ibada a cikin shi na farko a doran kasa shine dakin Ka'aba wanda na dor kamar na sauko shi na ajiye shi dan mutane wudi'a lin-nas na sauko shi na ajiye shi dan mutane wanda a gurin shiriwa ne rahama ne ga talikai dan haka yana nan shi yasa aka ce wanda suka fara gina shi mala'iku ne gini na biyu wanda aka wa umarni ya ɗaukaka shi da annabi ibrahim alaihissalam da ɗanshi ismail sai waɗansu lokuta da aka yi ta samu kuma na a rushe shi a sake ginawa wanda har zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai- ba manzo da shi ba ya zo ya tarda yana nan an rushe ka'aba an sake mata gini yana ɗan shekara 35 amma wajen rushiyar ma sai da aka sha tunani wasu suna so su rushe suna jin tsoro sai wani ya sha aradu malam ba shi ya ce sha aradu kun gane ya ce to shi zai rushe bangare guda ya zuka ce to in ka rushe mun gaba abin da ya same ka mu zo mu kama idan kuma ka shiga wani hali to da ya zo ya dan kwankwashi bangaren sai ya koma duk mutanen maka suka yi shiru da sai suna jin labarin ko wani bala'i ya fada mai sai ya ji ba abin da ya same shi da ya zo sai ya ci gaba da aiki ya rushe shara guda kwana biyu suka ji ba abin da ya same na uku su ma suka zo suka fada aka rushe to yanzu da aka rushe ɗakin aka zo wajen ginin in an ɗauko fandason akwai daidai tsawon daidai metir ko kuma su kamun hannu ne guda 18 ba sama ko kamun biyar ne ta ko ake ɗora wannan hajjar aswad kenan to da aka zo gurin sai kowace kabila ta ce ita za ta ɗora don ba mai ɗora shi sai mutum mai daraja kuma wannan wajen ɗora wannan dutsen nan da fi bala'i ya tashi wannan kabila ce ka san a cikin larabawa ma kabila kabila ne wannan ce su ya cancanta wannan ce su cancanta a ce ƙarya kuke yaushe ko zo su waye ku baku da asali wannan ya kai aka yi shirin yaƙi a fafata a bada wuta a yi kashe-kashe to akwai wani mutum da suke saurara kwara ɗaya ka san ko a cikin tasha akwai shugaba ko duk ya kasa a ce a kira sarkin tasha idan ka je gurin mashaya a nan ma akwai boss wanda yakan ba da umarni a bi ko babu idan ka tara 'yan fashi da makami suna tsiyensu to akwai oga wai ana fashi ne an tsare wata mota ana kwanta-kwanta ana lalabe oga yana gefe yana kallo wani shi daga cikin 'yan fashin da ya zo diba wata 'yan jaka ta wata mata sai ga zinariya sai yake ɗauka yana sawa a jihunsa ashe oga ya gaishe daga can yadda kawai tsace kai kai ya ana aiki kana sata wato shi oga aiki ne ya sa su shi kuma da ya ga zinariya ce sai yake sa a jihu sai oga na kawai tsace kai yaya ana aiki kai kuma kana sata to to dai yadda al'umma ta lalace ya kamata a samu shugaba wanda zai tsawata aji kaga shi yasa wannan al'umma ta mu ta yanzu tafi kowace al'umma lalace saboda ana so a rasa shugaba a da a cikin unguwa mun sani da muka taso akwai tsoho guda wanda shi kadai na iya kashe wuta idan kishiya da kishiya suna fada in ya lekoce kai ayi min shiru karin karaji wallahi ba za ka ji ba idan da wani da wani suna magana wani na ji kai da wani karin karaji wallahi za ka ji shiru yanzu ha wallahi kai da matarka kana wa diyanka fada tana gungune in ka matsa yanta kai yanta kaga ba kuma kaso saboda al'umma yanzu ta lalace ta irin lalace wadda ba ta samun ta a baya ba a da za ka samu mutum ɗaya na shirya 'yan gari 'yan ƙauye ko 'yan karce amma yanzu ha kullum ga mun mu cika kwamsariya mu cika gidan alƙali mu cika jinsu a dai gurin jandarmeri ga munan dai kullum saboda mi babu dattijantaka a cikinmu babu ya kashe wuta fami da fami za ga an kasa jituwa kaga an je ana laya an gani laya ko wani yare da namu wannan na damagarawa da makamantarsu wanda ya ce shi bai yarda ba da wani sai an sa laya tsakaninsu fami guda ba eh ko a mishi ko waye kuma baya hana ya dan ji masa tana ce to shi bai yarda ba tana yi wa halo kaza aka mai Allah ya sauke mu dawo dai akwai wanda ke faɗa a jiddi yadda suke fama su yaƙi a juna sai ya ce to ku tsaya zan muku hukunci kwa yarda suka ce mun yarda hukuncin da zan muku duk mutumin da ya shigo ta wannan kofar kowaye shi zai ɗauki wannan dutsen ya ɗora aka ce wannan kowa ya yarda amma ba haka ba sai dai a mutu la ilaha illallah hikimar Allah manzon Allah yana ɗan shekara 35 ba aiko mishi manzanci ba kawai sai shi ya bullo yace to alhamdulillah kun ga wannan wanda ya bullo kun san shi eh mun san shi wani ne suka ce Muhammadu ne aka ce a Muhammadu ai kowa da shi Muhammadu al-Amin ai wannan mutumin kirki ne ai mun yarda da hukuncin shi wannan in yace shi zai dora shi zai dora in yace wani zai dora duk mun yarda ke nuna a wancan lokacin duk da suna arnanci wallahi rayuwarsu tana da kyau kadiba suke rada maganar shugaba guda a lokacin da an tada jijiyar wuya za a yi yaki kuma suke rada mutum guda wai in shi zai dora ko shi zai ce wani ya dora kowa zai yarda mutanen kirki haka suke in kun rasa shugabanci wallahi kun zama mutanen kirki ba yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo da wata irin hikima da mustawa tunani ba me yakon shi ya dora ko ya ce wani ya dora sai ya ce aka mun mayahi ko bargo sai aka kawo sai ya dauki dutsen da hannun shi mai albarka annabi Muhammad da sunan Allah ya dora ya ce bismillah ya dora sai ya ce to kowace kabila ta kama gindin ta kama gefe na mayahi aka kama ya ce to ku daga ku kai daidai inda ake aje dutsen su duka suka daga sai ya dauka kuma ya dora ya ce kage yanzu da hannun kowace kabila aka dora ba wani mai wani alfahari muhammadu rasulullah sahibul hikima wanda manzancin bai zo ba kenan a haba malam in kaga an yi dattijan kirki ai yaran kirki ne da kaga an yi dattijan kirki yaran kirki ne da ba amma kai ka zama sakare lalatacce yaushe zaka zama mutumin kirki a duniya ka yi kokari tun kana karami ka zama dattijo wahayi bai zo ba amma ka diba yayi abu da duk kwallo sai da ta buga suka ce ba su taba sammanin a duniya a sami mai hikima da zai raba wannan yakin ba kaga a lokacin in yace wani dora wani zai ji haushi in shi ya dora wani ya ji amma sai ya ce to kowa ya kama aka kama shi ya dauka ya dora wallahi wannan hikimar sun sha mamakin ta amma da haka Allah ya kwashe matsayin mu da suka ce ina ba mu yarda ba aka yi ta bala'i wai wannan ba shi ke nuna in ka zama mutumin kirki ba kowa sai ya yarda da kai a hakan ma zai ce ku rabu da shi bai hudu ne ɗan sabon addini ne aje ba dai ka sani da za ka ba yanzu da Allah ka tashi zuwa gidanka kawai sai wani ce ina za ka ce gida ya ce ai ba nan bane hanyar akwai damuwa a ciki aha ko saurare haka ne in har ka san aqidar da kake kai ko da wani ya aibanta ka ai dai kai dariya ba za ka yi hushi ba yaban ka ma yi tunda kai ka san abin da kake Allah ya taimake mu mu dawo cikin karatunmu ubangiji tabaraka wataala yace ko da mutum ya kafirta zamu jiyar da shi dadi amma zamu ta yi da shi zuwa ga azaba ta wuta kuma tun da wannan azaba ka tuna lokacin da annabi ibrahim iz yarfa ibrahim alqawaid nan ne ko min albayt a lokacin da annabi ibrahim yake gini yanzu ya zama to metr maso wa isma'il tare da dan shi yana lebura yanzu gini ne suke amma kwantarar ta Allah ce ubangiji ta'ala ne ya bashi umarni yayi ginin salarkin Allah ne zai biya eh shi ne metro masu kuma shi ne injiniyar ba wanda zai zo ya ce mishi nan gudun sai a rushe to lokacin da suke wannan aikin Allah yake ba mu labari idan ya rufa ibrahim alkawaida min bayt wa isma'il yanzu suna aikin fa ba su gama aikin ba a lokacin da suke aikin kuma yake addu'ar rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana dai bai ko burgi ko bai ko dutse in ya dauko sai ya dora ta Allah dai ka karba mana bai ko suminti sai ya sa ta Allah ka amsa mana bai ko waya duk aikin da yake addu'a yake rabbana taqabbal minna shi yasa a matsayin ka da mai imani da Allah idan kana aikin alheri kullun ka rika addu'a Allah ya karba maka kalka dogara da aikin ka ka rika roƙon Allah Allah ya karba ba in sadaka kai kace Allah karba mu ne in sallah kai kace Allah karba mu ne in kai zakka kace Allah karba mu ne in kai zumunci ka rika roƙon Allah Allah ya karba maka azumin nan ma in kai ka rika addu'a Allah ya karba ma in ba haka ba za ka yi wahala banza rubba sa'imin laysa lahu min siyamihim illa al-adash wal ju' ya akwai masu azumin da ba su da komai azumin yunwa da shirwa kawai suke sha shi yasa Allah ya karba mana ibadunmu rabbana taqabbal minna suna addu'a baban na cewa Allah ya karba mana dan yana cewa amin innaka antas samiul alim Allah dan kai ne mai ji kuma masani sai Allah ya ce rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ubangiji ta'ala yace annabin Allah isma Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam da dan shi Isma'il suka ci gaba da wannan aiki na ibadar da Allah ya musu umarni tare da addu'a cikin wannan aikin da suke suke tawassuli da shi ashe yana da kyau idan kai aikin alheri kai tawassuli da aikin kuma ka roki Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mutum ya rika tada da aiki mai kyau na alheri saboda gobe in ka shiga cikin matsala suke ta wasu da shi ka kuma da hadisin mutane guda uku da suke cikin tafiya suka zo dare ya musu don kasa tsaya a waje kura ko karkeci ya ci su ya sai ga wani ɗan kogo suka shiga na dutse sai wani dutse ya gangaro ya rihe me ya hudda su ayyuka da alheri suka rasu za su huta ɗaya ce lan babu abin da zai fitar da mu daga wannan gurin illa kowa ya roki Allah bai sale amal da kyakkyawan aikin da yi ɗaya ya ce ya Allah na yi kaza na yi kaza kun san hadisin dai in na yi don kai Allah ka buɗa mana sai dutse ya ja da baya ƙofa ba ta isa a fita ba shi ma ɗaya ya ce ai ni ma ɗan kwikwiyon na ba ɗan tinkiya ba ne ni ma yana da aikin alheri shi ma sai ya ambaci nashi sai dutse ya ja da baya na uku ya ce ni ma ai ba wasa ba kaga in kai suka fara shafa kai ko tattoni ko da me zan roki Allah ma da me ma zan roke shi baka tare da komai ba iri na ne kai shi ma na uku da yace to ya Allah ni ma na yi kaza kaza in dan kai nayi kawai sai ga dutse gaba daya ya bude kofa ta suka tafiye su shi yasa kyaukyawan aiki guzuri daga mumuni a rayuwar duniya ba haka a cikin kabari haka a tashin alkiyama haka kuma suka yi tawassuli da wannan aikin suka ce ya Allah sakamakon aikin da ka bamu umarni muka yi mu roƙe ka karba mana to muna ƙara wata bara kuma zuwa gare ka rabbana ya Allah waja'alna muslimaini lak ka sanya mu zamanto masu meka wuya zuwa gare ka 100 bisa 100 ai da musulmi ne su ko ba musulmi bane annabawa ka zanta musulunci ai masu abin kenan ko masu musuluncin kenan kuma shugaban tauhidi ne ba annabi Ibrahim ne hatta annabi Muhammad ta kai fatta bi millata kayi magana musulunci a nan kuma suna roƙon Allah ya ba su subati ne tabbatuwa akan musuluncin wa min zurriyatina ƴaƴanmu jikokinmu kama kunnanmu Allah su ba ka sanya su zamanto waɗansu irin musulmi ne tabbatattu a musulunci masu meka wuya zuwa gare ka ya Allah wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana Allah ka ilmantar da mu ibadar da zamu wasu malamai suka ce almanasik shine yanka wasu malamai suka ce ibadar aikin haji malaika jibril aka sa yazo ya kama hannun shi bayan ya gama dakin ko yayi tawafi yana addu'a sai aka kama hannun shi aka kai shi dutsen safa aka ce to daga nan gurin wannan shine safa kenan sai aka kama hannun shi aka yi taya da shi aka je marwa aka ce wannan shine marwa ka kai ka kawo ka kai ka kawo saboda matarka bayan tafiya ka ta kai kawo kina cikin matsala yanzu ibada ne har tashin alkiyama kai ma kai إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما har wannan al'umman aka tabbatar da wannan dutsen safa daga shi zuwa dutsen marwa kai kawo da zaka yi kinnan su duwatsu ne suna daga cikin sha'airullah wa man ya'zim sha'airullah ومن fa innaha min taqwal يعظم qulub شعائر الله فإنها من تقوى ubangiji ta'ala ce duk القلوب saffa da marwa suna daga cikin sha'airullah girma ma sai yana daga cikin alamar tsoron Allah da ke cikin zukatan bayan Allah saboda haka kaje kai sa'ayi ka kai ka kawo suna daga cikin sha'airullah wa man hajjal baita wanda ya ziyarci ɗakin amyakitawa ka'aba don aikin haji ko ya tafi don umara idan ya gama dawafi falajuna alaihi ma wala juna alaihi an ya tsawafa bihima babu laihi ya kai kawo ya tsawafi zuwa da zauwa saffa da marwa ko Eh, in yaje wani gurin ya tafi an yaje wani gurin ya dan sassaki ko to so bakwai za ka yi kaga an sanya shi a matsayin ibada kenan mala'ika jibril ya gwada mishi wannan a kama hannun shi a kai shi muna nan ma a gwada mishi aka je inda ake jifan shedan an je daidai gurin sai ga shedan a nan gurin sai mala'ika ya ce mai ɗauki dutse ka yi kabbara ka jehe shi so kaza ya ɗauka ya jefa sai ya ƙara gaba ya je wancan gurin na biyu ya ce nan ma jefa shi har guri guda uku shi yasa yanzu sai ga wani ya ce shi ya daddage eh shi ya ce jifan shaɗan sai ya daddage kamar shaɗan kin ne yake a gurin zai jefa to haka dai malamai sun kaki sadiya lokaci ba zai bada ba an gwada mu lokaci ya kusa ya kai shi duk inda ake aikin hajji mala'ika jibril ya kai shi ya gwada mai har ya je gurin arfa me yasa aka ce arfa a nan gurin mala'ika ce mashi ai ka gane dai duk inda na nuna ba ko shine ma'ana arfa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to arfa ita ce ma haji duk wanda ya rasa arfa ya rasa haji to mala'ika jibril ya gwada mai saboda ya roki Allah wa arina manasika da Allah ka ilmantar da mu ka koya mana ibada da zamu yi ta aikin haji shine aka sa mala'ika ya nuna mishi duk wani roƙon da Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya karba ya wadata gurin da abinci ya'yan itace gurin abincacce ne komi ga tunan Allah ya karba masa kuma an sanar da shi yanda zai yi ibada shi ta aikin haji manzon Allah kuma ya yi koyi da shi kuma ya karantar da mu ya ce ku zo anni manasikakum ku koya a gare ni ibada ku ta aikin haji sai Allah madaukakin sarki ya ce mi na wato ba alaina ya Allah muna roƙonka ka amshi tuban mu ai Allah ya karbi tuban su ko Allah ya karbi tuban saboda mi innaka antal annaka anta tawwabur rahim domin Allah kai ne mai amsar tuba ko mai jin kai akwai sauran lokaci to aya ko ai minti uku ba zai yi ba ko to mu tsaya a nan gurin abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi kuskuren da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya kankare daga cikin zukatan waɗanda suka ji shi ya Allah muna roƙonka ka samu daga cikin bayinka yantattu da kake yanta a wannan wata Allah ka karbi ibadunmu da addu'o'inmu da dukkan ayyukanmu na alkhairi ka yafe mana zunubanmu ka ɗauka addinin musulunci da musulmi ka shirye da mu tafarki madaidaici ya Allah muna roƙonka ka saukar da albarka da alkhairi da zama lafiya cikin kasar da sauran kasashen musulmi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum